أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والفائده بنظرة تأتي لنا بالزفر باب wannan babi ne ma ja'a cikin abin da ya zo fi karahati cikin an ki al'istin ja'i mutum ya yi tsarki biryamini da hannun dama ya ƙazanta hannu kenan ma mutum ya yi tsarki da hannun dama hannun dama allah ya yi shi don mu ci abinci da shi don mu wanke fuskanmu da shi fuska da hannun dama ake cire abu a ido ko ka shafe fuska idan ka shafe fuskarka da hannun hagu ka yi ƙazanta duk zai halitta ce ta Allah amma ka yi ƙazanta amma shi kuma hannun hagu Allah ya yi shi ka yi tsarki ka ikon Allah ba wai haramci ne na kayi amma dai ba a so fuska in aka ga mutum ya shafa hannunsa na hagu a fuska in dai ba addu'a ya haɗa su duk da baki ɗaya kuma ya shafa amma hannun dama dai a wajen ka shafa ƙur'ani shafa shafa hannun hagu kuma an bashi a yi tsarki da shi حدثنا محمد بن أبي عمر المكي محمد بن أبي عمر يا زن تدمو متم مكة حدثنا سفيان بن أيينة سفيان بن أيينة يا زن تدمو أما أمر دجمال ما أمر أن يحيى بن أبي كثير أما أمر يا كفا دجيهيا بن أبي كثير an abdullahi bin abi qatadata yahaya dan abi kasirin ya karba daga abdullahi dan abi qatadata an abihi shi ko abdullahi ya karba daga babansa abi qatadata shi ko sahabi ne shi abi qatadata kuma yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annabi mai kira da amincin Allah tabbata a gare shi naha ya ya hani an ya masa rajulu zakarahu namiji ya shafi alƙalaminsa biya minihi da hannun damansa mutum ya shafi azzakarinsa da hannun damansa ko su sace da hannun hagu to haka ita ma mace ta shafi farjinta da hannun hagu dama an hana amma ga hannun hagu nan sai mutum ya yi da shi wa fi hazal babi a cikin wannan babi akwai hadisin da aka wa an Aisha daga mace annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga Aisha ta wa Salmana akwai hadisin da aka karbo daga salmana wa abi hurairata da wanda aka karba daga abi hurairata wa sahal bin hunayfin da sahal dan hunayfin duk wa'annan su ma sun rawaito irin wannan hadisi kan mutum ya tsarki da hannun hagu da hannun dama ya yi da hannun hagu dai kan ma mutum ya shafa azzakarin sama da hannun dama in dai ba dole ko larura ba kala abu isa ma'ana tsarki kenan turmudi ya ce haza wannan hadisin hadisi ne hasanin kyakkyawa sahihun kuma ingantacce wa abu qatadata shi abu qatadata ina al-ansari mutumin madina ismuhu sunansa al-haris bin rabi'i haris dan rabi'i amma ake ma alkunya kuma da abi qatadata ba laifi ga sunanka da aka yanka ma rago da shi kuma ga wani suna da kai shuhura da shi yawwa wal amalu ala haza inda ammati ahli ilmi filin malamai masu ilimi sun tafi a kan kan mutum ya dinga tsarki da hagu wannan kazanta kai ya kama azzakarinsa da hagu yawa karihul istinja'a sun ki yin tsarki bilyari ne da hagu filin malamai sai dai kuma mutum hannunsa ɗaya ne to kuma da shi zai ci abinci da shi zai zai tsarki to a'udhu billahi da wannan kuma babun babun al-istinja'i yin tsarki bil hijarati da duwatsu to wani abu mu mutanen birni ne wani abu sai mu je shi bambara kwai har mutumin daji yana nan shi kuma addini yana kallon ma mutumin daji can ya abu kila ba shi da abu to kuma dutsen nan garin da suke da toilet paper za ka iya sashi a toilet paper wa'in su ban ɗaka in ka shiga na wata ƙasa sai ka ga ba yanda za a yi kai tsarki da ruwa wani ban ɗaki ba yanda za a yi tukunyar kashi ne kawai abu sai famfon wanke hannu kuma can waje ɗaya ba wani mesa da za ka jawo ka yi tsarki da ita kuma ba gwangwani kuma ba buta sai dai kuma ga tola sai sa nan aji kaga ainihin kuma to nan duk irin wannan ake nufi babun al'istinja yin tsarki bil hijaratu da duwatsu to nan fa duwatsu dinnan kuma toilet paper ma ta shiga ta shiga nan wajen haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana abu mu'awiyata abu mu'awiyata ya zantar da mu shine muhammadu bin kazimi shine ake faɗa anil amashi su biyun duk ya karɓa daga amashu an ibrahima shi kuma amashi daga ibrahim an abdurrahman bin yazida shi kuma ibrahim ya gaba daga abdurrahman dan yazida kala abdurrahman ya ce kila li salmana an faɗa ga salmanu kad allama kun nabiyukum yanzu ka ce annabinku ya sanar da ku sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in komai yanzu annabi muhammad ya sanar da ku komai hatta kira'ata har yanda za a yi ba haya ma annabinku ya koya muku har yanda za a yi tsugunu annabinku ya koya muku faƙala salman sai salman ya ce ajal wallahi haka ne annabi hatta yadda za mu tsuguna ma sai da annabi ya koya mana na haka jima yadda ya koya mana na hana ya hana mu an nasta ƙabilar kiblata mu kalli gabas da diga'idin da bayan gida ɗinmu ba haya mana au bolin ko fitsari to mun yi wannan bayani da ya fice wa an nastanjiya kuma ya hana mu mu yi tsarki bil yamini da hannun dama au ayyastan jiya ko kuwa a haduna ɗayanmu ya yi tsarki bi aƙalla min salasata a hajari ƙarancin dutse uku to in ba mu samu ruwa ba to dutse uku ya isa mana kai ya kasa dutse uku au ko kuwa an nastanjiya bin raji'i annabi ya hana mu yi tsarki da taroso shi hausa suke cewa kandilo kashin shanu ko kashin akuya kashi dai na ba na mutum ba ko kashin saniya ko kashin akuya to kaka goge ba haya da shi ko kaka goge fitsari da shi ban da shi au bi azamin ko kwa da kashi ba a goge katse bayan gida ko abu da kashi to duka ai da wannan to ka gani ba a katse da wannan to duk annabi ya hana mu da wannan sallallahu alaihi wasallam ala abu isa tirmidhi ya ce wa fil babi a wannan babi an aisha ta an karɓo sa daga sai da aisha wa kuzai mata bin sabitin da kuzai mata dan sabitu wa jabirin da jabir wa kallad bin sa'id da kallad dan sa'id an abishi daga babansa qala abu isa tirmidhi ya ce wa hadisu salmana hadisin nan na salman fi hadha babi a wannan babi hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa huwa qawlu aksari ahli ilmi shine faɗin cili daga malamai masu ilimi min ashabin nabi daga cikin sahabban manzon Allah wa man ba adabin da wanda ya zo bayan su ra'au sun ga annal istinja yin tsarki bil hijarati da duwatsu yujzi'u shi ma ya isa kaman in kuma ba wajen dutse bane in kai tsarki da toilet paper shi ma ya isa in dai toilet paper ta goge fitsarin gabaki daya ko ta goge ba haya din gabaki daya shikenan ya isa ya isar maka wa illam yastanji bil ma'i ko bai yi tsarki da ruwa ba ya isar ya isar idza anqa in ya tsaftace asaral ga'idi gurbin bayan gida din wal bauli da gurbin fitsari shikenan amma kuma in yayi tol in ya goge da toilet paper din kuma ya sa ruwa kuma nurin ala nuri haske a bisa haske kenan wa bihi yaqulu sauriyu da wannan hadisi sauri ya kafa hukunci shi ma sauri ya tafi a haka idan mutum ya tsarki da dutse ma'ana koko ya yi tsarki da solar fefa ya isa wabinin mubarak dan mubarak ma ya tafi akan wannan wa shafi'i imam shafi'i ma ya tafi a mazhabar san mutum ya tsarki da wannan ya isa wa ahmadu ahmad bin hanbali ma ya tafi haka wa ishaqu da ishaqu ma ya tafi da haka ibn rahawai ko to ishaqu ma ya tafi a haka babu babu ma ja'a abin da ya zo fil istinja'i cikin arki bil hajarain ko da dutse biyu ma in ya isa ko dutse biyu ma in ya isa shikenan ya ya ya isa haddathana hannadu hannadu ya zantar da mu wa kutaybatu kutaybatu ma ya zantar da mu qala da hannadu da kutaybatu sun ce haddathana waki'u malam waki'u ya zantar da mu an isra'ila ga isra'ila mutum ne ba isra'ila wannan da aka sani ba an abi ishaqa kila daga abi ishaqa an abi ubaidata daga abi ubaidata an abdullahi daga abdullahi kale yace abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'udu yana daga cikin manyan sahabbai kuma na farko ya ce annabi ya sanar da ni sura wajen saba'in kafin a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai son ya dauki qur'ani dan ya karba a wajen abdullahi bin mas'ud to kuma to yana da tarihi da manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam da yawa shine kuma wanda Allah ya yi halakar Abu Jahil a hannunsa abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud kuma Allah bai masa aho ba gajere ne kwarai kuma ba kaurin jiki kwarai waɗansu ma magana mahaifiyar kawon ba zai ba ana cewa kamu ɗaya ne ma ga baki ɗaya idan iska ta taso ma ya tafi da shi radiyallahu ta'ala anhu to abdullahi bin mas'udi kenan to an karɓa daga abdullahi bin mas'udi abdullahi bin mas'udu yake cewa karajar nabi sallallahu alaihi wasallama li hajatihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita don ya biya bukatarsa ma'ana ya je kama ruwa faƙala sai ya ce min iltamis sai faƙalar ta misli salasata hajaru sai ce in je in nemo ma dutse uku zai yi tsarki da shi ƙala sai abdullahi bin mas'ud ya ce fa ataituhu bi hajaraini sai na samo dutse guda biyu wa rausatin da kashin tumaki ko kashin sa shanu ko kashin rakumi ko kashi dai amma ba na mutum ba kandilo to sai na samo dutse guda biyu da kandilo guda daya rausati fa akazal hajarain sai annabi ya karbi dutse guda biyu wa alqaba rausata sai ya jefar da kashin dabbobi din nan wa qala sai ya ce inna harikisu wannan ai kazanta ce an goje kazanta da kazanta kuma ai ba ya tsanki ba qala abu isa abu isa tirmidhi yace wa haka zarawa kaisu bin rabi'i kaisu dan rabi'i haka ya rawaito hadal hadisi wannan hadisi an abi ishaqa daga abi ishaqa an abi ubaidata an abdullah nahwa hadisi isra'ila irin hadisin can na isra'ila warawa ma'amar ma'amar ma ya rawaito wa ammar bin zuraikin da ammar dan zuraikin an abi ishaqa daga abi ishaqa an alqama daga alqama an abdullah daga abdullah warawa zuhayr زهير ما رويت عن أبي إسحاق دقى أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود دقى عبد الرحمن بن أسود عن أبيه دقى بابنسى الأسود بن يزيد عن عبد الله دقى عبد الله وروى زكريا زكريا ما أن أبي زائدة يا رويت عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وهذا ون وهذا ونم hadisun hadisi na fihi irtirabun akwai dan takudi cikin sassalarsa akwai dan rikici kaɗan a cikin sassalarsa in ji turmuzi haddasana muhammad bin bashari al-abdi muhammad dan bashar al-abdi ya zantar da mu haddasana muhammad bin ja'far muhammad dan ja'far ya zantar da mu haddasana shu'batu an amru bin murrata qala sa'altu aba ubaidata bin abdullahi na tambaye aba ubaidata dan abdullahi hal tazkuru min abdullahi shay'an zaka iya tuna shi dan abdullahi bin mas'ud ne zaka iya tuna wani hadisi na babanka ko ka taba jin babanka ya faɗi wani karatu qala la yace na dan san babana kaɗan amma ban taba haddace wani abu na karatu a wajen sa ma'ana bai rawaci komai wajen babansa qala abu isa tirmizi yace sa'altu abdullahi bin abdurrahman na tambayi abdullahi dan abdurrahman ayyur ruwaya fi hadha hadisi wacce ruwaya ce a cikin wannan hadisi an abi ishaqa wadda duk daga abi ishaqa take to mazajen da suka karbo daga abi ishaqa wacce ce a sahu tafi inganci falan ya qadu fihi bi shay domin hukuncin komai ba yace duk haka suke suna da inganci wasu alatu muhammad na tambayi bukhari ma mai sahihin bukhari an haza falan ya qadu fihi bi shay ma bai hukunta komai ba wa ka annahu ra'a kaman dai bukhari yana ganin anna hadisa zuhairi hadisin nan na zuhaira an abi ishaqa daga abi ishaqa an abdurrahman bin al-aswadi an abihi an abdullahi ashbaha shi yafi kama wa wada'ahu fi kitabi al-jami da bukhari ya tashi yin sahih al-bukhari sama wannan sassalar yasa wannan hadisin da wannan sassalar yasa qala abu isa tirmidhi yace wa asahhu shay'in mafi ingancin abu fi haza a cikin wannan indini a wajen nan hadisu isra'ila hadisin nan na isra'ila wa qaisin da qais an abi ishaqa daga abi ishaqa an abi ubaidata daga abi ubaidata an abdullahi لأن إسرائيل دون إسرائيل أثبتوا شيء يتبتر ده حديثي وأحفظوا شيء يفحد لحديث أبي إسحاق ده حديث أبي إسحاق من هؤلاء ده دكا مزا جنة ده نفدا وتابعه على ذلك قيس بن الربيع قيس بن الربيع يا بيد شيء هكا قال أبو إيسى ترمذي يتي وسمعت أبا موسى ناجى أبا موسى محمد بن المثنى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي ناجى عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني أبن لي سير من بسير من بمن حديث سفيان daga hadisi sufyan sauri an abi ishaqa daga abi ishaqa illa limattakaltu bihi sai abinda na dogara da shi ala isra'ila a bisa isra'ila لأنه كان يأتي به أتمة دومين شيا فزوا هذا حديث كفاية قال أبو إسحاق ترمذي وزهير زهير دنا في أبي إسحاق يتي دغ أبي إسحاق ليس بذاك baya daga cikin da ya kwararrun mazajen da za su faɗi haka li'anna sama'ahu minhu domin bai ji hadisi daga wajen abi ishaqa ba bi akiratin sai ƙarshen rayuwarsa sannan ya so jin rayuwarsa ya ji to akwai ɗan tsoro a ciki قال سيتي وسمعت أحمد بن الحسن نادى أحمد بن الحسن الترمذي ترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبلي نادى أحمد بن حنبلي يقول أنا إذا سمعت الحديث idan ka ji hadisi an za'idata daga za'idata wa zuhairin da zuhairi fala tubali kakka damu Allah ta sma'ahu baka ji shi ba min gairi hima daga wajen su illa hadisi abi ishaqa sai hadisin abi ishaqa وأبو إسحاق أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي عبد بن عبد الله السبيعي الحمداني وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه بيجد غبابان سبا ولا يعرف اسمه بأسان سنان سبا وإن جدو وني إلمين كمنا su malaman hadisi Allah ya saka musu da alheri ta nan za ka san ba wai da wasa aka kawo ilimin nan ba babu babu ma ja abin da ya zo fi karahiyati cikin an ki abin da aka ki ma tanji bihi ka ai tsarki da shi abin da ba a so ai tsarki da shi haddasana hannabi hannabi ya zantar da mu haddasana hafsu bin giyasi hafsu dan giyasi ya zantar da mu an dawo da bin abi hindi an sha'abi daga sha'abi an alkamata an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud qala abdullahi dan mas'ud ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tastanju bir rausi kar ku yi tsarki da kashin tumaki kar ku yi tsarki da kandilo kar ku yi tsarki da kashin saniya ko kashin akwai duk dai kashin kashi dai ka ai tsarki da shi wala bil izami ka ai tsarki da kashi ka a katse abu da kashi fa innahu zabi ijwanikum da kashin tumakinku da kashin da kuka gwaigwaye kuka yar abincin yan uwanku ne min aljinnu na daga aljannu sallallahu alaihi wa sallam abin da ashin da kai ka gama amfani da shi ka gwaigwaye shi kayan to kuma abincin wa'ansu ne wannan kashin da dabba ka ta ci kuma ta yi kashi da shi abincin dabbobi abincin aljannu wa fil babi an abi hurairata an karo irin wannan daga abi hurairata wa salmana da salmana wa jabirin daga jabiru wa bin umara daga dan umara قال أبو إيسى ترمذي وقرر هذا الحديث يا رويت أن حديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره دواننسى عن داود بن أبي هند daga Dawud dan Abi Hindin an Sha'abi daga Malam Sha'abi an Alqamata an Abdullah daga Abdullah bin Mas'ud annahu cewa shi Abdullah bin Mas'ud kana ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama tare da annabi lailatul jinni daren aljanni wace ce lailatul jinni annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo ya fito cikin sahabbansa ya ce Allah ya aike ni je in kira aljanu zuwa ga musulunci wa zai raka ni to kuma kowa ya shiru in an ji manzo Allah ya irin wannan tambaya an sa akwai wanda yake ni ko ku dan tsoron abu kowa ya shiru to manzo Allah ya ce ina ibnu ummu abd ina dan wa abd sai abdullahi ibn mas'ud ya ce labbaika ya rasulullahi tashi mu tafi to suka taho da manzo Allah suka taho da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da suka zo wadin na kalata wuri ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya za kewaye shi a cikin da'ira ya ja da kafa sai ya zana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkaban nan wajen in ka yadda ka fita daga cikin wannan abu za mu hadda kai ba sai tashin kiyama yace sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana karanta qur'ani na dinga ganin aljanu na sauka na dinga ganin har suka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam har na zama ina jin karatun qur'anin ta har ba na ji har ya zamanto na ji wata hayaniya har na yi niyyar in fita daga wannan abu da manzo Allah ya sa ni a ciki sai na tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ka fita ba za mu haɗa kai ba sai tashin kiyama to sai na zauna annabi bai dawo mun ba har sai da asuba ta yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ce kana nan na ce ina nan ya rasulullah sai na ce da manzo Allah ya rasulullah na ji wata hayaniya ita wata kabilu ce ta aljanu suka yi fada to shine ne musu sulhu sai ya ce ya rasulullah da na so in fita sai annabi ya ce ba na gaya ma ba da ka fita da ba haɗu ba sai tashin kiyama da baka haɗu ba ka haɗu ba to nan annabi ya tabbaye shi zancen alwala nan duk aka yi wannan da kawo ma abin tsarki da kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sun na sun tambaye ni in sa musu abinci a cikin abin da muke ci na ce na ba su kashi na ba su kashin tumaki shine abincinsu sallallahu alaihi wasallama da haka kan mutum ya tsarki da kashi kan mutum ya hadisi ne mai tsarki kuma mai tsaho kuma ingantacce ce wannan akai shine na faru min aljin alu inna samina qur'anan ajaba to wannan duk kissar jinnin nasibina daren da annabi ya kira aljanu Allah ya aiko manzon Allah Allah ya aike shi wajen mala'iku duk sun yi imani da shi Allah ya aike shi wajen mutane da aljanu wa'in sun yi imani da shi wa'in sun kafirta shi sun kafirce Allah ya kai su wajen ya juju wa ma juju su ka duk basu imani ma da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anar lailatul jinn daren aljanu ma'ana daren da Abdullahi dan Mas'ud ya raka manzon Allah ya je ya kira aljanu zuwa alhadisa bi duli hadisin yana da tsaho sai ka karance shi kaji fa qala sha'abi malam sha'abi yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce la tastanju bir rawsi kar ku yi tsarki da kashin tumaki wala bil izami wala da kashi fa innahu zadi ikiwanukum abincin yan uwanku ne min aljin kai aljanu a yan uwanmu ne abincin yan uwanmu ne wa ka anna riwayata isma'ila kamar ruwayar nan ta isma'ila a sahu min riwayata hafsu bin giyasu daga ruwayar hafsu dan giyasu to haza ba za a yi da kashi ba ba za a yi da kashin tumaki ba saboda abincin yan uwanmu ne aljanu to akwai abin ma da ba za a yi da shi ba ko ba abincin aljanu ba ne amma hatsari ne ba za a yi da kwalba ba duk dai abu mai tsini ko abu mai kaifi ba za ka yi tsarki da shi ba to amma kuma ka iya yi da toilet paper irin da ake ajiyewa a bandakai in ta kama larura duk a iya yi da shi wal amalu ala hadal hadisi aiki a bisa wannan hadisi inda ahalin ilimi malamai duk sun yarda da wannan hadisi a ya aiki da shi wafil babi a cikin wannan babi ma an jabirin an karɓo daga jabiru wa bin umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya dada dan da uba babu babu ma ja abin da ya zo fil istinja'i cikin yin tsarki bil ma'i da ruwa to wannan kashi muka fi sani kuma shi yafi su duka shi yafi tsarki amma duk wayancan ma suna suna nan haddathana kutaybatu kutaybatu ya zantar da mu wa muhammad bin abdul malik bin abi shawaribi da Muhammad dan Abdulmalik dan Abi Shawari da Albasari mutumin Busra kala sun ce haddasana Abu Awanata Abu Awanata ya zantar da mu an katada ya karba da katada an mu'azata ya karba daga mu'azata mace ce ita kuma mu'azata karba an Aisha ta daga sai da Aisha mata annabi qalat mu'azata ce sai da Aisha ta ce mana murna azwaja kunna ku mata ku hori mazajen ku in kuka koma gida suna zuwa wajen matan manzo Allah su karatu ta ce to in kuka koma gida ku gaya wa mazan ku an yasta ibu bil ma'i su dinga tsarki da ruwa su dinga tsarki da ruwa fa inni astahihi ni ina jin kunya ba zan gaya musu ba amma ku gaya mazan ku kaman al'adar laraba da ko da dutse saboda yan farauta ne garin cikin ko da dutse ko da take ta gaya musu dinga tsarki da ruwa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ne tsira da amincin Allah kane alhu ya kasance yana sarki da ruwa sallallahu alaihi wasallama wa fil babi a cikin wannan babi an jariri bin abdullahi al-bajali an karba daga akwai irin hadisin daga jariri bin abdullahi al-bajali wa anas wa abi hurairah ta qala abu isa turmuzi yace haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa mai kyau ingantacce wa alaihi al'amalu inda ahalul ilimi malamai duk suna kan aiki da wannan kuma hadi- eh, tsarki da ruwa kuma ma duk ai ya maye wayancan yaktaruna al-istinja duk malamai sun fi zabar yin tsarki bil ma'i da ruwa wa in kana al-istinja ko da tsarkin ma bil hijaratu da dutsen ma jizu ya isa inda kuma a wajen malamai fa innahu mustahabu amma dai malamai sun fi so al-istinja a yin tsarki bil ma'i da ruwa wara auku suka ga yin tsarki da ruwa afdala shi yafi wabihi ya kulu sufiyanu sauri sufiyanu sauri ma ya tafi akan dai a yi tsarki da ruwa ya fi wabin mubarak malam isan mubarak ma ya tafi dai a yi tsarki da ruwa ya fi wa shafi'iyu da shafi'i ma yana tafi akan haka wa ahmadu da ahmadu wa ishaku da ishaku duk sun tafi a yi tsarki da ruwa ya fi allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma ali fa al-hatim ma sama al-islam الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه سبحان ربك الحمد لله